Majiya. Majiya. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan masallaci masallacin juma'a na professor Ebandu inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin nukun watan Ramadan yau Laraba a biyar ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul Saffat za mu tashi aya ta 50 فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قليل يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون
Allah tabaraka wata'ala baya ya bamu labarin ƴan wuta dama wannan sura za ta yi tana bada labarin ƴan wuta ta bada labarin ƴan aljanna ta bada labarin mu'minai ta bada labarin kafirai don haka bayan Allah ya bamu labarin ƴan wuta da wutar da suka shiga da tambayar da suka yi Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalu sashin su aljannu da mutane su fuskanci juna suna yi musu tambayoyi sashin su kafirai da kafirai suka fuskanci juna suna yi musu tambayoyi akan wuta da shiga wuta da yanayin wuta da abubuwan da suka kasance suna yi sai Allah ya bamu labarin yan aljanna Allah ya ce yan aljanna bayan sun shiga aljanna bayan sun samu abubuwan ni'ima bayan sun samu an ba su abin sha giya fara mai daɗin sha wadda ba ta sa ciwon kai ba ta sa ciwon ciki sannan ba ta sa maye sannan an ba su mata na hurul in sannan an ba su duk abubuwan da ake ba su na jin daɗi na fawake na abubuwan marmari sai Allah ya ce sai suka fara wa junansu tambaya Allah ya ce fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu sai sashen su yaddi bi sashe yana tambaya ɗan aljanna sashe yaddi bi sashe suna tambaya mi suke cewa qala qa'ilun minhum inni kana li qarin sai ɗaya daga cikinsu ya ce lalle fani ina da wani aboki a duniya ina son in ganai na san irin muhawarar ta shiga tsakaninmu da shi ga abin da abokin yake cewa ya ƙulu a innaka laminal musaddiqina yana cewa ni ina cikin masu gaskatawa a wata ƙira'a a innaka laminal musaddiqina da yima sadun shadda ina cikin masu yawan sadaka zaka ta sadaka da dukiyarka yace min a innaka laminal musaddiqina ina cikin masu gaskatawa cewa idza mitna wa kunna turaban shin yanzu in mun mutu mun koma ƙasa mun koma turbaya wa izaman mun koma ƙasusuwa a inna lamadinuna yau za a tada mu a ce ayi muna sakamako bayan mun koma ƙasa wannan shine hujjar da yawa da ba su da alba'atu ba'da al-maut ba wanda mun yi wannan a farkon sura kuma ga yanzu muna yi duk dai don a nuna maka yadda wannan surar ta tabbatar da za a tadda mutane idan sun mutu a innaka laminal musaddiqina a innaka laminal musaddiqina kana cikin masu gaskata cewa fa idza mitna wa kunna turaban yanzu idan mun mutu mun koma ƙasa mun koma turqaya wa izaman mun koma ƙasusuwa fa inna lamadinuna za a yi muna sakayya za a yi muna hisabi za a tashe mu a yi muna hisabi ala sai ya ce shi mumini yana magana ya ce ga abin da kafiri dan uwana ke ce min da a duniya qala hal antum muttali'un qala hal antum muttali'un fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim qala hal antum muttali'un sai ya ce ko za ku leka tare da ni mu gani wuta aljanna tana sama wuta tana ƙasa sai Allah ya bude mai domin ya ga wannan dan uwan nashi shine yace qala hal antum muttali'un ku yan aljanna za ku zo tare da ni mu leka mu gani abin da ke aukuwa cikin wuta faqala'a ko da ya leka fara'ahu fi sawa'il jahim sai kanshi can cikin wutar jahannama Allah ya tsare mu قال تالله إن كدت لتردين قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين قال sai mumini ya ya fuskanci kafirin da a can cikin wuta yace tallahi in kitta latode wallahi saura ka dan ka halakar da ni da na biye maka da ni ma na kasance inda kake walaula ni'matu rabbi in bancin ni'imar ubangiji na da ya shiryar da ni la kuntu minal muhbarin da na kasance cikin waɗanda ke shiga wutar jahannama haka mu ci gaba da gode ma Allah duk wanda ya gane shi cikin ni'imar musulunci daga Allah ne ya ce wannan ni'imar Allah ne kamar yadda sha gaya muna an haife mu ciki mu ban ma tsaya wahal da kwakwalwar mu mu gano cewa musulunci addade ko ba shi addade babu wanda ya wannan wahala da tunanin cewa don kaza eh lalle in an ce kaza gaba ɗaya ko da aka haife mu musulmi ko da muka tashi muna sallah ko da muka tashi muna shahada yanzu abin da muke roƙo Allah ya tabbatar da mu akai kurakuran da muka yi Allah ya gafarta muna Allah ya sa mu aljanna kun je ta kaya tsakanin waɗannan mutanen guda biyu ya taho daga malaman tafsiri cewa waɗannan mutanen guda biyu cikin ahlul kitabi ne an yi su wani da wani ne ibnu kasir rahmatullahi alaihi ya kawo kisoshi guda biyu zan karanta muna ta biyu wadda ibnu abi hatim rahmatullahi alaihi ya ruwaito yace haddathana al-hasan bin arafa qala haddathana umar bin abdurrahman bin abar abu hafs qala sa'altu isma'il as-suddi an hadhihi al-aya yace na tambayi Isma'il as-Suddi game da wannan aya Isma'il as-Suddi tabi'i ne shi kuma Umar bin Abdurrahman al-Abar Abu Hafs ne yake cewa ni ne tambayi ga wannan aya yace qala qa'ilun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin wannan ayan nake tambaya qala fa qala li sai yace ma zakkaraka hada ni ya tuna maka yace so kai tambaya game da wannan aya qultu sai nace qara'tuhu anifan dazu ni karanta wannan ayar fa ahbabtu an as'alaka an niso in tambayeka mi take nufi fa qala sai Abdurrahman as-Siddi sai Isma'il as-Siddi sai yace amma fahfaz amma zan baka labari ka kiyaye ka har da ce ka ji sanadin wannan ayat yace kana sharikani min fi bani Isra'il ya kasance akwai wasu abokan kasuwanci biyu a cikin bani Isra'il ahaduhuma mu'minun wal akharu kafir ɗayan su mu'mini ne ɗayan kafiri ne faftaraka ala sittati alafi dinar sai suka rabu suka raba kasuwancinsu akan dinari a dubu shidda don haka dinari dubu shidda aka raba kowane suna dinari dubu uku kullu wahidin min huma talatatu alafi dinar kowane cikin suna da dinari dubu uku suka raba fa makasa ma sha Allahu an yamkusa sai suka tsaya dogon lokaci abinda Allah ya ga dama ba su taba haduwa ba kowa yana inda shike ثم التقيا sannan nan suka haɗu faƙalar kafiru lilmumin sai kafirin ya ce mamumini ma sana'ata fi malika mika yi da dukiyarka dinarinka dubu uku mika yi da shi a barabta bihi shay'an ka buga ƙasa ka yi tafiya wajen kasuwanci da wani abu ciki a tajarta bihi fi shay'in ko ka yi saye da sai suwa da wani abu faƙalar lahun mu'minu sai mumini ya ce mai la komi ban yi ba fama sana'ata anta to kai mi kai da naka yanzu mu'minin ke tambaye kafirin to kai mi kai da naka fa qala sai kafirin yace ishtaraitu bihi arban wa nakhlan wa thimaran wa anhara yace na sai gona ta dabino da ƴaƴan itace da kuma korammu bi alfi dinar da dinari dubu qala fa qala lahu almu'min sai mu'minin yace mai awa fa'alta da gaske kai haka qala na'am yace eh nayi haka فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلي sai mumini ya koma gida da dare yayi sai ya tashi yayi sallah sallah mai tsawo falamman sarafa lokacin da ya gama sallah akhadha alf dinar sai ya ɗauki wannan dinarin dubu fa wada'aha baina yadayhi sai ya aza ta gaba gare shi thumma qala sai ya ce Allahumma inna fulanan yace ya Allah haƙiƙa wani yani sharikahul kafir yana nufin wancan abokin kasuwancin shi kafiri ishtara auban wa nakhlan wa thimaran wa anharan bi alf dinar ya sai gonan naki na dabino da 'ya'yan itace da koran mu na dinari dubu thumma yamutu gadan wa yatrukaha sannan gobe ya mutu ya basu a nan duniya Allahumma inni ishtaraitu minka bi hadhihi al-alfi ardan wa nakhlan wa thimaran wa anharan fil janna ya Allah wannan dinari dubu ga ta ina son ni in sai na gonaki na dabino da koranmu da ayan itace a cikin aljanna thumma asbaha fa qasamaha fil masakin sannan da safiyar raba ta ga miskinai ya bashi ta sadaka yan saura nawa kenan dinari dubu biyu ko qala thumma makatha ma sha Allahu an yamkusa sannan suka tsaya lokaci mai tsawo ba su haɗu ba ummal taqaya sannan suka koma haɗuwa faqala al-kafiru lil-mu'min sai kafirin ne yace ma mu'mini ma sana'ata fi malika ni kai da dukiyarka abarakta bihi fi shay'in ka bi tafiya wajen kasuwanci da ita attajarta bihi fi shay'in ko ka sai wasu abubuwa na sai suwa na tijara qala la yace ban yi ba fama sana'ata anta to kai ni kai da naka yace makafirin kenan qala kanat bai'ati qad shadda alayya mu'natuha gonakina da abubuwa na wahalan noman su da kai da kawo yayi min wahala fashtaraitu raqiqan bi alf dinar sai ni sai bayi na dinari dubu domin su taimaka min wajen ayyuka watan dukiya ta ta bunƙasa ta yi yawa na kasance ban iya noman wayannan gonakin ban iya kulawa da su zaka sai ni sai bayi yaqumuna li fiha wanda za su dinga yi min aikin wannan gonar ya'maluna li fiha su yi dinga yi min tsayuwa ciki suna yi min ayyuka fa qala lahu almu'minu sai mu'minin nan yace awa fa'alta daga cika aikata haka ala na'am yace eh na aikata haka faraja almu'minu hatta idza kana al-layl salla ma sha Allah an yusalli sai ya koma gida da dare yayi sai ya tashi yayi sallah mai tsawo falamman sarafa lokacin da ya gama sallar akhadha alfa dinaran fa wada'aha bayna yadayhi sai ya kidanyo dinari dubu ya sa su gaban shi in makala sai ya ce Allahumma inna fulanan ya'ni sharikahu al-kafir ya Allah haqiqa wane yana nufin abokin kasuwancin shi kafiri ishtara raqiqan min raqiqid dunya bi alf dinar ya sai bayi cikin bayin duniya da dinari dubu ya mutu gadan wa yatrukahum zai mutu gobe ya bar su aw yamutuna fa yatrukunahu ko su su riga shi mutuwa su bashi Allahumma wa inni ashtari minka bi hadhihi al-alfi bi hadhihi al-alfi dinar raqiqan fil janna yace ya Allah ina son in sai bayin aljanna da wannan dinari dubu thumma asbaha fa qasamaha fil masakin sannan ya wayi gari sai ya raba dinari dubu ga miskinai thumma makasa ma sha Allah an yamkusa sannan suka dade ba su hadu ba saura nawa kenan dinari dubu ko sun maltaƙaya sannan suka koma haɗuwa faƙalar kafiru lilmumin sai kafirin nan ya ce ma mumini ma sana'ata fi malika mika yi da dukiyarka abaratta bihi fi shay'in attajarta bihi fi shay'in ka tafi wajen saye da sai suwa ka yi kasuwanci da shi wani abu ciki alala sai muminin nan ya ce ban yi ba fama sana'ata anta kai mika yi da naka ala amri kulluhu qad tamma illa shay'an wahidan ni rayuwata komai ya cika ya kammala saura abu daya fulanatun qad mata an ha zawjuha wance na samu wata bazawara yace wance mijinta ya mutu ya batta fa azdaqtuha alf dinari sai ni saraki ni bata dinari dubu faja'atni biha wa mithlaha ma'aha da ni aure ta tazo min da adina kuma da wasu irin su domin dama ta yi gado gado ga mijinta zaka sai ni ci riba kaga guda biyu kenan fa qala lahu almu'min sai mu'minin yace mai awa fa'alta da gaske ka aikata haka qala na'am yace eh na aikata haka faraja almu'minu hatta idza kana al-layl salla ma sha Allah an yusalli sai mu'minin ne ya koma da daddare sai ya tashi yayi sallah mai tsawo falamman sarafa akhadha al-alf dinar al-baqiya lokacin da ya gama sallah sai ya dauko sauran wannan dinari dubu da suka yi saura fa wada'aha baina yadayhi sai ya aza ta gaban shi wa qala sai yace Allahumma inna fulanan ya'ni sharikahu al-kafir yace ya Allah hakika wane ina nuna abokin kasuwanci ne kafiri tazawwaja zawjatan min azwajid dunya bi alf dinar ya auri mata cikin matan duniya da dinari dubu fa ya mutu gadan fa ya tukaha ga ya zai mutu gobe watan zai mutu yau ko gobe zai mutu ya batta aw ta muta fa ta tukahu ko ita ta mutu ta mutu ta bashi Allahumma wa inni akhubu ilayka bi hadhihi alf dinar hawra'a ayna'a fil janna ya Allah ina neman auren hurul ini cikin aljanna da wannan dinari dubu thumma asbaha faqasamaha bainal masakin sannan ya wayi gari ya raba wannan dinari dubu ga miskinai qala sai ya ce fa baqiyal mu'minu laysa indahu shay'un sai mu'minin ne ya tsaya ko- bai da komai dinari dubu uku duk ya bada ita ya bada ta farko sadaka shi wancan ta farko ya sai me ya sai gonaki na dabino da 'ya'yan itace da koramu ta biyu fa ya sai me ya sai bayi domin su kula mai da ita ta uku fa ya sai mi yayi aure da ita shi kuma duk duka yayi sadaka ko da yaushe na roƙon Allah ya ba- ya bashi da aljanna qala fal fala bisa qamisan min qutnin wa kisa'an min sufin sai ya sa tufafi irin na talakawa riga ce ta auduga da zane ne da yake yafawa na suf ثم أخذ مرم فجعله على رقبته sannan ya ɗauki abin fasa ƙasa ko kwasa ko adda ko wani abu ya rataya a wuya ne ya amalu shay'a wa yaqaw shay'a bi quwwatihi yana gina yana noma yana ga noma qala faja'ahu rajulun faqala sai wani mutum yazo ya ce mai ya abdallah atu'ajirni nafsaka mushaharatan shahran bi shahrin ina son in ɗauke ka ɗan ga aiki ka dinga yi min aiki duk wata ina biyan ka kuɗi ta kumu ala ala dawabin li ka tsaya ga wasu dabbobi na ina son kai ka ka dinga yi min kiwon dabbobi ta'alifuha wa taknisu sarqainaha ka dinga ba su abinci kana share inda turaken su suke wajen da suke kwana ki yake so kai mini ala na'am sai ce eh zan iya yi ala fawajarahu nafsuhu mushaharatan shahran bi shahrin sai suka yi jinga ya mai da kai ne ɗan dafu garai yana biya ne wata-wata ya ƙumu ala dawabihi yana tsaye yana kula mai da dabbobi ne ala fakana sahibu dawabi ya zu kulla yaumi yanzu ila dawabihi mai wa'annan dabbobin kullum sai ya zo yana dibin dabbobi ne fa idza ra'a minha dabbatan baniratan idan ya ga wata cikin su ta rame akhadha bi ra'sihi fa waja'a unqahu sai ya kama kai ne ya dinga bugun wuya ne in bai kulu lahu sai ya ce mai sarakta sha'ira hadhihi al-bariha kai ka sace abincin ta jiya don shi ga tana tana jin yunwa ga tana tara mai kai ka sace abincin ta falamma ra'al mu'minu hadhihi shidda lokacin da mu'minin nan ya ga wannan tsanani qala sai ya ce la'atiyanna sharikin kafira fala a'malanna fi awbihi ya ce bari in koma inda abokin kasuwancin nan can nau kafiri in dinga yi mai aiki fayuqimani hadhihi kisra yawman bi yawmin ya dinga bani abinci kawai ban su wani albashi ma yanzu abin shi kisra shine kegen kegen masa ya dinga bani kegen masa kullum wa yaksuni hadhaini thawbaini idza balaya sannan in waɗannan tufafin nawa suka tsufa yayin wasu kawai shi nake so a matsayin jiga aikin da zan yi mai فانطلقا يريده سيجينا نيماني فلما انتهى إلى بابه وهو منسل كود يكي قفت جداني مريشي تاي يم تاي من جدايا شدي فإذا قصر مشيد في السماء سيقوني ببن جدا سما ياي كو غاينا شيني نوالشان كافرين ديشي كاسوانشي فإذا حوله بوابون سيقا جيفين دم سقاجي كو إنا ما سقروني فقال لهم سيبشي مسو izanuni ala sahibi hadal qasar ku yi min izini in ga mai wannan gidan fa idza fa'altum sarrahu zalika idan kuka yi haka zai farin ciki in ya ganni watan ba na zo ne maula ba ba na zo ne cikin wanda aka ce ku bari su shigo ba ni muna da alaka da shi tuntuni don haka in ya gane ni zai ji daɗin gani na ayyib fa qalu lahu sai suka ce in talik in kunta sadiqan fanin fina hiyatin to shiga sai ka kwana gehen gida cikin gidan ka samu waje ka kwana in dai da gaske kake fanin fanin fina iyatin kai bacci a gehe in in da gaske kake fa idza asbaha idan idan gari gari ya waye safiya ta waye ya fito fa ta'arram lahu ka zo ka gitta kanka gare shi ka zo kawai in ya ganka tunda ka ce ya ganka zai ji dadi to ka zo zai ganka fanqalaqal mu'minu sai mu'minin nan ya tafi shiga gidan fa alqani fa kisa'ahu tahtahu sai ya shimfida rabin mayafi ne ƙasa ya kwanta akai wa nisfahu fawqahu rabin kuma sai ya lullubi da shi thumma nama sanai bacci falamma asbaha ata sharikahu fa ta'arraba lahu lokacin da gari ya waye wannan mai kudin abokin kasuwanci ne na da ya fito sai ya gitta mai ga hanya a a ta'arraba lahu fa kharaja sharikahu al-kafir wa huwa rakibun sai wannan abokin kasuwancin nashi kafiri sai fito yana haye bisa abin hawa wata alama ta girma da ɗaukaka da kuɗi kenan falamma ra'ahu arafahu lokacin da ya gane sai ya gane shi fa waqafa alaihi sai ya tsaya inda shike wa sallama alaihi yayi yayi mai sallama wa sa'afahu kuma yayi mai musahafa wa safahahu kuma yayi mai musafaha ya bashi hannu suka yi musafaha thumma qala lahu sai ya ce mai alam ta'khudh min al-mali mithla ma akhadtu shin ba daidai ne muka raba dukiya ba ni ɗauki rabi dinari dubu uku ka ɗauki rabi shin ba ka ɗauki kuɗi irin waɗannan ɗauka ba ba irin suka ansa ba hala bala ya ce haka ne wa hadhihi hali wa hadhihi haluka amma yanzu ji hali na ji halin ka jiya da nake cikin dukiya da ni'ima amma jiya da gani kana cikin damuwa fa qala sai ya ce akhbirni ma sana'ata fi malika ba da labari halal ni kan yi dukiyarka ka koma haka baka da kuɗi qala la tasalni an yace kada kai min tambaya game da dukiyar qala fa ma jaa bika yace to me yazo da kai qala ji'tu a'malu fi ardika hadhihi nazo in yi aiki cikin wannan gonar taka fa tu'imani hadhihi al-kisra yawman bi yawmin sai zan kullun kana ban kegin masa shi albashi na ina ci wa taksuni hadaini thawbaini idza balaya sannan ka tufatar da ni wa'annan tufafin nan guda biyu idan suka tsufa qala la yace a'a walakin asna'u bika ma huwa khairun min hadha ni zan baka aikin da yafi wannan zai maka abin da yafi wannan kai da abokina da muka dade muna kasuwanci walakin la tara minni khairan sai dai ba za ka ga komai na alkhairi gare ni ba hatta tukhbirani ma sana'ata min malika sai ka ga miya kai da dukiyarka ta halaka zaka ba zan baka ba sai ka ga miya kai da dukiyarka ala sai ya ce aqrabtuhu yace bashi ni ba da ita ala man yace wa kan ba bashi ya ce al-mumalli'il wafi wani mai yawan dukiya ne wanda kuma mai cikawa ne an bashi bashi yana biya alaman ya ce wane ne ala allahu rabbi ya ce allah ubangiji na ne ni baiwa ala sai ce fahuwa musafihu yana mai musafa hannu na cikin hannunai fanta za a yadahu sai ya cire hannunai min yadihi daga hannunai sun makala sai ya ce a inna kalaminal musaddiqina yanzu kana cikin masu gaskatawa a idan mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamajinun yanzu in mun mutu mun koma turbaya mun koma ƙasa cewa za a yi tashe mu ayyukan hisabi a kala sai ce fantsalan alkafiru fatarakahu sai kafirin ya tafi sai ya bashi watarakahu kala falamma ra'ahu almu'minu laysa yalwi ilayhi lokacin da mu'mini ya ga ya ki jiyowa ya dawo zuwa gare shi raja'a watarakahu sai ya bashi ya tafiya tai ya ishu almu'minu fi shiddatin min az-zamani mu'minin nan yayi ta zama cikin wahala lokaci mai tsanani ga ya can wajen aikin saboda wahala da duka da yake sha ya bau can wajen aikin sannan na biyu kuma wannan ya zo neman aiki inda aboki ne ya ki bashi wa ya ishu al-kafiru fi rakha'in min az-zamani shi kuma kafirin nan yayi ta zama cikin jin dadi na zamanin lokaci mai tsawo qala sai shi Ismail Sud ya ce wa labari sai ce fa idza kana yawmul qiyamati idan an tashi ranar alqiyama wa adkhala Allahu almu'minina aljanna Allah ya shigar da mu'minai aljanna ya murru sai shi wannan mu'minin sai ya wuce fa idza huwa bi ardin wa nakhlin wa thimarin wa anhar sai ya ga wata ƙasa wata gona ta da binnai da ƴaƴan itace da ƙoramu fa yaqulu sai ya ce liman hadha wannan gonar tawa ce fayuqalu sai a ce hadha laka wannan gonarka ce fayaqulu sai ya ce ya subhanallah aw balaga min fadli amali an usaba bi mithli hadha yanzu aiki na halla da aiki na ta kai a bani irin wannan gonar ala sai ya ci gaba da cewa summa yamuru sai ya wuce fa idha huwa bi raqiqin la tuhsa uddatuhum sai ya wuce ga bayi ga sunan ba su kidanyuwa fayaqulu sai ya ce liman hadha wayannan bayin nawa ne fayuqalu haula ilaka sai a ce waɗannan bayin naka ne faya kulu sai ya ce ya subhanallah awa balaga min fadli amali an usaba bi mithli hadha yanzu halla da aiki na ta kai a bani irin wannan qala thumma yamurru fa idha huwa bi qubbatin min yaqutatin hamra a sai ya wuce sai ya ga wani daki wani gida wata kubba na yaqutu ja yayi kyawo fiha hawra'u ayna'u sai ya ga matan huwil ini a ciki fa yaqulu sai ya ce liman hadhihi wa inna nawa ne fa yuqalu sai a ce hadhihi laka a ce wannan ma naka ne fa yaqulu sai ya ce ya subhanallah aw balaga min fadli amali an usaba bi mithli hadha yanzu halla da aiki na ta kai a bani irin wannan qala thumma yadhkuru almu'minu sharikahu alkafira sai mu'minin sai tuna a ga fa abin da ya auku a duniya iya da koni abokin kasuwanci kafiri a duniya da muka yi irin wannan fa yaqulu sai ya ce inni kana li qarin na kasance ina da wani aboki yaqulu a innaka laminal musaddiqina ina cewa kana cikin masu gaskatawa a idza mitna wa kunna turaban wa ibamana inna lamadinun yanzu in mun mutu muka koma turbaya da ƙasa shin za a tashe mu ai muna sakayya ala sai asudi yace fal jannatu aliya ga ya sama aljanna sama take wal naru hawiya ita kuma wuta ƙasa take ala fayurihi fayurihi Allah sharikahu fi wasl jahim sai Allah ya buda mai sai ga wancan abokin kasuwanci ne a cikin tsakiyar wutar jahim Allah ya tsare mu min bayni ahlin nari cikin mutanen wuta fa'iza ra'ahun mu'minu a rafahu idan muminin nan ya gane shi ma ya gane shi shi ma a can duniya da ya gane cikin wahala ya gane shi shi ma nan da ya gane cikin wuta shi ma sai ya gane shi a rafahu sai ya gane shi faya kulu sai ya ce mai tallahi in kittalatun zai wallahi saura ka an ka halakar da ni walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhbarin yanzu in ba da ni'imar ubangiji na ba fa da na kasance cikin waɗanda za a tasuwa cikin wannan wutar taka sai sai ce admanna alaihi sai ya kasance Allah ya yi mai manni ya sa shi aljanna ala fa yatazakkaru almu'minu ma marra alaihi fi dunya min shidda sai mu'min ne ya tsaya dinga tunani irin wahalhalun da suka wuce mai shi a duniya da in yadda wancan mai kiwon ya wahal da shi da irin yadda ya dawo nan nema aiki bai samu ba da duk wahalhalun da ya taba haduwa da su duniya fala yadhkuru mimma marra alaihi fi dunya min shidda baya tuna wani abu na wahala da yayi ashadda alaihi min al-maut wanda yafi mutuwa tsanani wato duk wancan abin mai sauki ne bisa ga sakara bisa ga radadi na mutuwa in yazo doka radadin mutuwa kawai yake tunawa na abin da ya wuce so wayannan kissar ta banu isra'ila guda biyu da suka yi haka to malamai suka ce ita ce aka al-isra'ila suddi da wasu su da suka ruwaito wannan har zuwa ga ibnu abi hatim da ibnu kasir da ya kawo a cikin tafsiri ne cewa waɗannan su aka nufi da isa su ce aka kawo shine fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna ba sai an aljanna su fuskanci junan su suna tambaya bayan ya ga waccan ni'ima shi dan kudan dan aljanna ɗayan mu'minin bayan ya ga waɗancan bayi an ce nashi ne ya ga waɗancan gonaki an ce nashi ne ya ga waɗancan matan hurul ini an ce nashi ne fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna sai sashin su suka dinga dibin sashe suna cewa wata wani ne yana tambaya qala qa'ilun minhum inni kana li qarin sai ɗaya daga cikin su yace wani mai zance cikin su wani mai cewa cikin su yace ina da fa wani aboki ya qulu a innaka laminal musaddiqina yana cewa kana cikin masu gaskatawa a idza mitna wa kunna turaban wa iramana inna lamajinuna yanzu idan muka mutu muka kasance turbaya muka kasance ƙasa cewa za a tadda mu a yi muna hisabi a yi muna sakayya ba ga kowa ya yi ƙoƙari kada aboki ne da bai yarda da akwai Allah ba kada aboki ne da bai yarda akwai azabar kabari ba kada aboki ne da bai yarda akwai hisabi ba kada aboki ne da bai yarda akwai aljanna da wuta ba kada aboki ne da bai yarda akwai mala'iku da aljannu ba kada ya rinjaye shi ya yi ƙoƙari shi ya rinjaya komi wahalar da zai shiga komai ƙasƙancin da zai shiga na duniya ya ɗauka shi ya ɗauki yadda da imani ya an ji lahira sai a yi haka ƙwala halittun mutsalauna ya ce shi ko za ku zo ku leƙa tare da ni faƙwala a fara ahu fi sawa'i sai leƙa sai gane shi cikin tsakiyar wajen jahi ƙala tallahi in kita la tauje ya tallahi saura an ka halakar da ni walau la ni'matu rabbi la kuntu min al in ba da ni'imar da Allah ya yi min ta ni kangare ma ba ta ni ibiyarka ta ni iyadda da wasiyarka da na kasance cikin waɗanda za a sawa cikin wannan wuta na ta jahil don haka kakka yadda abokinka ya fi ƙarfinka in kai an musulmi kakka yadda abokinka ya fi ƙarfinka in kai an munini kakka yadda abokinka ya fi ƙarfinka in kai a tsaye ga hanyar ƙwarai ka sha wahala ta duniya ba komai ba ne duk wahalar da za ka sha a duniya mutuwa za ta mantasan maka da ita haka duk daɗin da ka sha mutuwa ma tana mantasan maka da ita saboda ka mutuwa ɗaci gare ta tana nan tafi duk wahalar da ka sha ka tuna za a mutu kuma kakka yadda ya kasance an rinjaye ka da kwakwalwa a facebook wani ya ji ya rubuta wata shubha ta babu mala'iku ko babu wuta ko babu aljanna ko babu isra'i da miraji ya kasance ka biye mai in wanda bai biye ba ranar lahira daɗi ya kaji ya ce ashe na kuru in kittala to dai saura ka an da ka halakar da ni da ka sanya ni cikin wannan wahala da ka sanya ni cikin wannan bala'i don haka sai ‘yan aljanna bayan ya yi haka da su an gama wannan sai su dibi junansu ƙala afa ma na hannu أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين
sai ce kun san da ya tuna duk wahalar da ya sha mi ɗaya tuno da ita na wahala mutuwa ko sai ya ce afa ma na hannu yanzu yana magana da sauran muminai a aljanna sai ya ce mai afa ma na hannu bi banye ci yanzu mutuwan nan ba za mu sake yin ta ba wata mutuwa in ya tuno ita in ka jin cewa lalle ya ya biyo wani abu mai wahala yace yanzu bara muke aljanna nan mutuwa ma ba za mu sake yi ba illa mautatana al-ula sai mutuwan mu da muka yi waccan ta farko wama nahnu bi mu'azzabina kuma yanzu ba za a azabtar da mu ba muna nan cikin ni'ima mai dawwama akan waccan wahalar da muka yi a duniya inna hadha inna hadha إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون sai Allah ya ce muna don an kawo wannan kissan ne an yi ta lokacin banu Isra'ila ta wuce ba don labari ba ba don tatsuniya ba ba don ji ta ratsa jiki ba domin mu yi aiki sai Allah ya ce muna inna hadha la huwal fawzul azim lalle wannan shine mai bab- shine babban rabo ya kai mai sauraro ka san wannan shine babban rabo kakka yadda wani abu na duniya ya sa ka yi musu ranar alƙiyama tun abin da ke gaya muku tun jiya zai yi mumini ya yi saƙo zai yi mumini ya yi saƙo ya tuba ga Allah amma kada mumini ya yarda tauhidi ne ya tabu kakka yadda wani ya jaye ka don ya fi ka kuɗi yanzu misali waɗanda ke cewa ƙasashen da ke ganin cewa babu tashin kiyama suna cikin ni'ima ai ni'imar da suke da talaucin da muke bai kai waɗannan mutanen guda biyu ba yanzu za ka kakkan hudu da cewa a ai su kasashen nan da ba su yadda da akwai lahira ba ba su yadda cikin ni'ima suke cikin jin daɗi suke in ka kwatanta ni'imar da suke ciki yanzu a kasashen su da mu wadda muke ciki bambanci bai kai bambancin wannan mumini da wannan kafiri ba za ka tuntuni an gadi wanda adda duniya ya kafirce wanda adda mutuwa kuha suke kakar cewa su ne ba su yadda don haka don wani ya yi digiri da yawa ya yi phd da yawa ya zan babban profesa ya zan dan boko da yawa ya iya turanci ya je ƙasa kaza ya je ƙasa kaza ya hau mota kaza ya hau mota kaza ya yi bayyana university kaza duk shi ne itraf duk shi ne nau'in wancan kafirin da ya ji dani kakkai wani ya rudar daga qur'ani ya rudar daga abin da Allah ya ce yanzu ana yin mumini kuɗi daidai ne ana fin mumini duniya ana fin mumini gida ana fin mumini mota ana fin mumini iya turanci ana fin mumini certificate ana fin mumini ta ɗaukaka ta duniya amma wancan da adda ita yana da wani abu shi kuma wanda ya fi ƙur'ani da mumini yake da shi wanda da ya isa ka gane cewa wannan abin mu'jiza ne yanzu mutanen nan komai kai sun fika sun fika kuɗi sun fika ci gaba na duniya sun fika science sun fika technology sun fika duk abin da ake cewa an shi wanda ke nuna ni'ima sun fika amma ba su iya finka littafi na Qur'ani wannan Fatihar da ka haɗa ce duk dukan su an tara su an ce su kawo ta ba za su iya kawo ta ba kaga wannan kai ya isa yana cewa kana bisa wani abu guda kuma wannan abin da kake bisa ba cewa aka yi wai nan duniya za a ga sakamako ne ba nan duniya za ka samun kuɗi cewa aka yi a duniya sijinin mu'mini wa jannatul kafir duniya kurkukun mumini ce duniya da ka gare cikin jin daɗi da ni'ima a kurkuku yake shi kuma kafiri duk yadda ka gare cikin wahala da azaba a cikin a cikin a, aljanna yake don shi wani da ta juya ya kasance wani cikin manyan mallaman hadisi ya yi kuɗi yana bisa doki na ƙwarai yana bisa kira da tufafi na ƙwarai sai wani kuturu kafiri ya tare shi sai ce mai a haka ne ake cewa duniya aljanna duniya kurkukun mumini aljanna kahiri ya ce kaga duk daɗin nan da nake ciki kurkuku nake ciki bisa abin da Allah ya aje muna ranar lahira sai kuma duk kuturtar nan da wahalar da kake ciki aljanna ta kake ciki bisa ga abin da zaka iskowa kaga in ka san haka to kowane hali ka samu kanka ka san kurkuku ce don haka kada wanda a cikin aljanna ce ta nan duniya wanda an ka sakamma wanda aka ga an an an ba dadin duniya ara'aita in mattanahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun Allah ya ce ka bani labari idan mun jiyar da su daɗi shekaru da yawa sannan abinda muke musu alkawali ya zo to akwai wani amfani da daɗin ya yi musu babu wani amfani da daɗin ya yi musu da kakkan rudu da daɗin certificate da daɗin baki da daɗin ilimi duk jiya abinda muka karantowa kenan duk abinda wannan sura ke koya mana kenan nan mu dai tsaya ga tauhidi da bauta ma Allah sai Allah ya ce muna inna hadha lahuwal fawzul azim lalle wannan shine babban rabo shine rabo mai girma limithli hadha saboda irin wannan falyamalil amiluna duk masu aiki su yi aiki saboda irin wannan domin ka samu irin wannan bayin a aljanna ka samu irin wannan mata a aljanna ka samu irin wannan gidajen a aljanna da gonaki na kayan marmari da dabino da sauransu don haka imani ya fi komai wanda Allah ya ba imani Allah ya ba shi komai da komai Allah ya tabbatar da mu akan imani Allah ka karɓi ibadan mu ka yafe muna zunubanmu ka samu mutu da kalimar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai Allah ya ci gaba da bamu labarin yan wuta kuma yanzu yace azalika zalika khairun nuzulan am shajaratuz zaqqum inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin Allah ya ce azalika khairun shin wannan shi ya fi alkhairi wannan daɗin da aka sa wannan mumini cikin wannan aljanna da ya shiga kuma ya ga kafiri a cikin wuta ya ga aboki ne wanda saura kaɗan ya tafiyar da shi saura kaɗan ya rukar da shi shin wannan ya fi alkhairi a zalika khairun nuzulan wannan ya fi alkhairi a matsayin masauki an shajaratu zaƙo ko kuma bishiya ta zaƙo wannan bishiya ta zaƙo wadda ita ce abincin ‘yan wuta wanda su in sun ci tana yanke hanjinsu tana yanke hanjinsu ita ta fi ko wannan to wannan bishiyar da a cikin wuta inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin haƙiƙa mun sanya ta fitina da jarabawa ga azzalumai wace irin jarabawa a nan duniya ne da aka ce musu akwai bishiya cikin wuta qala qatada bukirat shajaratu zaqum Allah da ya ambaci shajaratu zaqum faftakana biha ahlud dalala sai mun ma'abuta bata kafirai mushrikan makka sai suka fitinu da ita wa qalu sai suka ce sahibukum yunabbiukum anna fi nari shajara ita ga ba a wannan abokin ku har cewa ke cikin wuta wai akwai wata bishiya wannan ta kullu shajar ai wuta cin bishiya take inda gaskiya ne akwai ta da ta kore ma babu ta yanzu yace wannan ta'kulu shajar fa anzala Allahu azza wa jalla sai Allah azza wa jalla ya saukar da innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahil sai Allah ya saukar da wannan ayar da zamu karanta innaha shajaratun innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahil sai Allah ya kara tabbatar suwa yace innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahil ita wannan bishiyar ta zakum wata bishiya ce da ke hitowa daga asalin wutar jahil yanzu kun ga abin nan da suka yi yanzu ne suka yi amfani da hankali yanzu an ba mu labari yanzu kudin nan inda ba a kawo wannan ba a matsayin ku na mumin laifi aka ce Allah ya ce cikin wuta akwai wata bishiya ta zaƙo da hukun yadda ba ku kawo ce a wuta ya za a yi wuta a bishiya ta kawo haka tunanin kakarai yake da mulidai kuma da haka har gobe suke tawa mutane in ka ka yadda akwai kaza baki inda muka dibo mu dibo sama ta ta bakwai ba an yadda an je Isra'ila mai raji sama ta bakwai an yadda an yi kaza sai a dinga kawowa amma kai matsayin ka na mumini duk abin da aka ga maka wannan ka yadda duk abin da shi da aka ga Isra'ila mai raji aka ce masa Abubakar ga suka ji dadi a ga ya zo da wata katobara in ji suka zo inda Abubakar sai ka ji abin da ya zo da shi ya ce shi ya faɗi awa in qala awa qala ha shi ya faɗi laqad sadaqa in qala ha inda shi ya faɗi na yadda ina zuwa sama ya bani labarin sama kuma in yadda to ina haka ake son imanin mumin Allah ya bada labari annabi ya bada labari kakka tsaya cewa kai wannan labari yana cin karo da juna balamma buwi babnu maryama masalan idza qaumuka minhu yasuddun wa qalu a alihatuna khayrun am hu ma darabuhu laka illa jadala lokacin da aka saukar da antum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun da ku da abinda kuke bauta aka sauka sama annabi sallallahu alaihi wannan ayar da ku da abinda kuke bauta koma bayan Allah duk makamashin jahannama kuke duk sai kun tilga jahannama ah sai mushrikan makka suka ce annabi isa fa ashe annabi isa har da shi wuta yayi yanzu shi yake zuwa ya ce muna cewa annabawa kaza ne to amma annabi isa an bauta mai da haka shi ma wuta yayi sai Allah ya kawo wannan lokacin aka buga dan maryam misali sai mutanen ka sun ka dinga kaucewa suna jin daɗi to haka kafiri yake duka yarda kwakwalwar ka ta nuna maka kaga duk wannan misalan yana ne kwakwalwa ce ai ta nuna musu bishiya cikin wuta ai kwakwalwa ba ta ɗaukar bishiya cikin wuta zaka sai ta kasance fitina sai suka dinga magana a kanta cewa kaga abin da ke nuna ba gaskiya bane zaka an ce abin da ku da abin da kuke bauta wuta makamashin wuta ne don haka sai suka dinga cewa annabi Isa an ce dan wuta ne kakkazan zuciyar ka haka take in ka jima irin waɗannan ka gansu a Facebook ka gansu a Twitter ka gansu a TikTok ka gansu wucewa ake ba a saurari wucewa ake ba a tsaya ka saurara wanda ɗai ka saurarawa wanda ilimi ne kai mutuƙa kuma zai yi amfani da shi ne domin ya walwale don shi ko shubha ba a zuwa da shubha inda ammawa ba a zuwa da shubha inda ammawa yan ga shubha barin ta ake zai yi ka zo da shubha ka kasa walwale ta sai ya kasance ka yi kalla kuma da yawa mutane na haka ne sai wani ya faɗi wani abu magana mai shubha sai wani ya ɗauko da niyyar mai raddi sai ya raddi da ya yi rauni sai kasance ya gama mutane wancan tunani ba ka ba a ɗauki shi ba kaucewa ake yi kaucewa ake ba tsayawa a saurara imamun nawawi da girma ne da ɗaukaka ce da ilimi ne idan ya gaza makshari cikin masallaci ya zo ga makshari gurgu ne in ya gaza makshari a ci kuma imamun nawawi yana da ɗalibai ne cikin masallaci ana karatu sai ya ci a ɗauki littafi sai su shika da gudu saboda gudun ya kai zamakshari ya zo ya sa musu shuba ji girman imamun nawawi da ɗaukaka ce amma ya san zamakshari mallamin bid'a ne mallamin dalala ne ina gudun ya zo ya faɗi wata shubha ta lake cikin cikin ɗaliban shi ya tashi tafiya ta saboda haka in kun ga wani na musun tashi alkiyama in kun ga wani na musun akwai wuta ko aljanna ba ku shayarin ku ce kun ji kahirai ba a haka kawai kai abin da ya kawai kun ji kahirai kun ji mulide kawai shi ne hujjarka su kuma sun waɗi wani abu ya shiga jiki sai kasance an ɗauka don haka sai Allah ce inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin lalle mun sanya wannan bishiya ta kasance fitina ta kasance jarabawa ga mushrikai sune zalimina innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim lalle ita wata bishiya ce wadda ke fitowa daga tsakiyar wutar jahim al'uha طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون سنة طلقها يا أن إتاتين كأنها رؤوس الشياطين كما كاون الشيطان سكي sai malamai suka ce ana kwatanta abinda aka sani da abinda aka sani ta ce maka abu kaza kamar abu kaza yake ta ga jirgin kaza kamar jirgin kaza yake wanda ka sani to yanzu anan saboda lalacewa abin sai aka kamanta abin da aka sani da abin da ba a sani ba babu wanda ya sani da kan shedan yake babu wanda ya taba ganin kamar yadda ya sani da yake da Allah ya tashi ba da misalin ta sai Allah ya ce qalquha ka annahu ru'usu shayatin ya ɗan itacen kamar kan shedan suke sai kai ta ya ma kan shedan yake amma ya shiga cikin jama'a cewa da an ce kan shedan ka san ba abin kwarai bane zaka mugo abu ce kamar kan shedan take zaka an misalta ma abin da baka sani ba tunda kai yanzu baka san shari'atul zakum ba yadda abin yake sai a misalta ta da wani abu da ka sani to yanzu an koma misalta ma da wani abu da baka sani ba don haka shajaratul zakum mugun abu ce za mu tsaya ne inda take mu koma tashi inda take domin mu nuna Allah tsare ya tsare mu da ita eh Allah ya tsare mu da shajaratul zakum Allah ya sa bakin mu da ita wannan labarin da zamu karantawa in mun kawo suratul safat mun karanta da mun kawo sauran surati da aka ambace ta shikenan mun gama da ita babu babu ita har ranar har abada Allah ka sa mu aljanna Allah ka tsare mu daga wuta duk wanda ya shiga wuta yayi babba hasara duk wanda ya shiga wuta bai ji daɗi ba kowanne iri na duniya na koyaushe duk wanda ya shiga aljanna kuma ya more duk wahalar da ya sha a duniya ya Allah mu bayan ka muke masu sako Allah kada ka kama mu da sakon da muka yi Allah rahamar ka tafi sakon da muka yi Allah kai muna rahama Allah muna tawassuli da mun san ba wanda ya cincinta abota mu da gaskiya sai kai Allah muna tawassuli da mun yadda annabin ka Muhammadu manzon Allah ne Allah muna tawassuli da mun yadda da annabi Isa gaskiya ne Allah muna tawassuli da cewa mun yadda da aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce Allah ka sa mu aljanna Allah ka tsare mu daga wuta sai tambayoyin akwai tambayoyin da muke ansawa wallahu ta'ala
wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace tambaya ta ita ce ya hukuncin azumin wanda yake da janaba sai ya kwanta ya- sai ya kwanta kafin ya yi wanka ko da ya tashi lokacin sahur ya yi bayan ya yi sahur sai ya yi wanka ya yi sallar asuba to malam ya hukuncin azuminsa na wannan rana azumin shi akwai shi wanda ya waye gari yana da janaba hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wayuwa da janaba kuma yayi azumi wannan yini baka don mutum ya waye gari yana janaba bai yi wanka ba ko da ya tashi yana da janaba saura minti biyar alfijiri ya keto in ya tsaya wanka to kafin ya gama wanka kuma ba zai samu sahur ba sai ya tsaya ya sahur dinai bayan alfijiri ya keto sai ya yi wanka ya je ya yi sallar asuba akwai azumin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka wallahu ta'ala a'lam wannan ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya ƙara wa malar lafiya malam ne da hukuncin matar da ta zubar da ciki wanda bai wuce wata ɗaya ba
Uh, babu kyawu zubar da ciki ko bai wuce wata ɗaya ba in babu izini amma wanda bai kai wata ɗaya ba laifi ne bai kai kamar wanda aka busa marai ba idan ciki ya wuce kwana 81 to lokacin zubar da shi ya fi zama haɗari da babba amma ko babu komai kawai ya shiga aka zubar da shi babu wani hujja babu wani dalili to abinda aka yi babu kyawu wallahu ta'ala a'lam.
wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam don Allah me ya hukuncin mutum yana da mata biyu sai ya yi karkata a wajen ɗayar daga ƙarshe sai ya ce ma ɗayar matar sai dai ya rika zuwa gidanta da rana bi ma'ana ba zai zo gidanta ya kwana ba
na farko kafin hukunci abinci ta ne ya haɗa su wata ran a fatawai da muke bai da yawa faɗa suka yi ita ta yi laifi ya ji hijiranu hali ya yi bata sai ta mai da shi haka yake ko da yaushe shi kuma ya ji tsoron Allah hadisi ya tabbata cikin sunan Abi Dawud da Muslim Imam Ahmad cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da mata fiye da ɗaya sai ya karkatu zuwa ga ɗayar za a tafi ranar alkiyama wa shuqquhu wa shuqquhu ma'in tashin jikin shi ya karkata watan da shin inna kenan sashin jikin shi ya shanye zaka baya halatta kana da mata fiye da ɗaya ka karkata ga ɗaya ka kiyin adalci nan komai ita ɗaya kawai kace wa ba kawa ɗaya baya halatta amma irin wannan yana halatta a ladabta suwa yana halatta a ji ni ku tsakanin ku sannan yayi haka a, in an jiya sannan a gane ina ya kamata a ja hankali ne ina ya kamata a ja hankalin ke wallahu ta'ala a'lam.
wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dokta na zo sallar isha'i na cimma liman yana tarawihi na san mai farilla zai iya bin mai nafila amma inda matsala take shine limamin raka'a hudu yake yi ba tare da ya zauna ba idan na bi shi babu damar yin tahiya ta farko gare ni to malam idan na bi shi zan yi kabliya ne ko ba'diya ko kuwa yaya zan yi na gode daga masoyinka saboda Allah ima ina shida ma ina son ka saboda Allah Allah ya hada mu aljanna amin a kana da damar ka bi shi wanda ke biyan liman aka ƙara wani abu ko aka rage wani abu babu komi gare shi baka gani idan mutum ya zo ana sallan magariba ya bi liman an yi raka'a ɗaya zai zo ya yi raka'a ɗaya ya zamna ya koma wata raka'a ya zauna ya koma wata raka'a ya zamna zama uku zai yi amma kuma babu komai gare ka saboda me saboda liman kake biya in kana biyan liman ya ƙara ko ya rage ƙari ko rage ya kasance daga liman ne musamman irin wannan wanda ba raka'a bace ba sujuda bace ko ruku'i to wannan ya ɗauke maka insha Allah babu komai kana da damar ka bi shi wannan shine zaɓin ka na farko in ka ji baka gansu ba kana da damar ka koma gehe kai sallar ka amma dai biya kai bai hana maka komai daidai ne wallahu ta'ala a'lam.
Wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malam menene hukuncin mai azumi da yake haɗe yawon bakinsa?
haɗe yawun baki baya kare azumi yawun baki baya kare azumi na ka ya haɗe an ce mai azumi zai haɗe yawu da akwai akwai matsala
Wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina akwai addu'a.
malaman da ke cewa duk abin da aka tarawa baki sannan a haɗe yana kare azumi amma dai wannan na farko ba nasi ba ne na biyu kuma su yawu babu abin da ya zo game da su wanda ya inganta na cewa ah, suna kare azumi wallahu a'lam Wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina addu'a. Allah shi ƙara wa malam lafiya ya kuma ba shi ikon gamawa da duniya lafiya. Akar makalla ga tambayoyi na kamar haka. Shin ko yana halatta a cire ma dukiya zakka ko da ya kasance dukiyar ba tsarkakakkiya ba ce Ɗai, na farko dai ya fi ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka ce kalmar ta'ala ya fi Allah shi ne ta'ala ana ce as- ana Allahu ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ka karanta shi ya rubuta shi ya rubuta ta yayi kyau to kalmar ta'ala bata inganta cikin sallama ba kawai cewa ne a tsaya a yi abin da ya inganta ba cewa kai ba a ce ma Allah ta'ala ba Allah ko shine ta'ala amma zai tunda annabi ya koyar da sallama bai koyar da kalmar ta'ala cikin sallama ba to ga in za a sallama a ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yin haka shi yafi tsayawa daidai da nasi tambaya ta biyu dukiyar da ba tsarkaka ba ana hisan mata zakka eh ana hisan mata zakka ai da ka tafi da laifi biyu gara ka fidda zakka sannan zakka fidda dukiya ita ku jiya ita dukiya duk wannan ka'ida nake ba ku da formula ta fatawa ya zo muku da fatawa ta in bai ko ka in bai ce a bai na'am talakawa ne za su samu abinci za ka yanzu in ya hidda zakka ya ba suwa ko da duke ba ta zakka an dai amfani ko eh don haka a hisuwa a hisuwa ake a basuwa don shi malikiya wannan abin ba ni kire shi ba abin da ya zo ga hadisi shine wanda ya yi wanda ya yi ya zo ma mata ta cikin azumi abinda zai fara yi mina ne zai fara yin azumin wata biyu amma inda malikiya sannan in bai da sannan ya ciyar da miskini amma inda malikiya sannan ya yanta baiwa sannan ya ciyar da miskini amma inda malikiya suna cewa ciyar da miskini ya fi saboda kai ko ya azumi ba a karɓa ba an yi two zero ko ya ita ba a ba iya yin abinci ya basuwa mutum sittin ya ci da miskini sittin to ko ba shi alleviation kenan na kwarai wanda addini yake zuwa da shi shi addini ko da yake na so a rage raɗaɗi za ka kana da dukiyar nan da Allah da zakka ka basuwa mu dai mun fi son ka ba da zakka kuma ana yi in ka ba da zakka kaga tsakanin hisabin ka tsakanin ka da Allah ne daga tahi lahira kana tunanin hisabi biyu ko da kaka tafiya ashe ashe shubha ce ashe ashe dukiyar nan kaza ne to sai a ce to yanzu ga layi da duba ka bada zakka ba ka kai ga ka kai takhallusi da ka bada zakka sannan wasu sun samu amma kada wannan ya zama maka wasila na tara dukiya haramu dukiya haramun in ka tara ta boni ce dukiya haramun haramun ce wannan ba halasta ma ita aka yi ba amma dai ka fidda zakka ciki ka basuwa wallahu ta'ala a'lam sai ce kuma cikin yan uwa wani nau'i ne suka yi cancanta a basu zakka kowane ɗan uwa da yake fakiri ko miskini ko ɗaya daga cikin asnafus samaniya ana ba shi zakka wanda ɗaya abba a ba shi ne ɗa ko uba ko mata su ku ɗaya abba a ba ba a ba ƴaƴa ba a ba iyaye ba a ba mata mata tana ba mijinta baka in kana da ƙane da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ana ba shi zakka in kana da wa da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ƙanin baba ƙanin mama duk ana ba su miji ana ba shi kawai da ka cire ƴaƴanka ka cire iyayenka sai matarka baka bata ita kuma tana baka don haka duk ana ba wa'annan zakka za ta tambaya guda sai mu zo insha Allah to shikenan sai mu ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi halan baban maryam alhamdulillah za mu dinga hitowa zan fara